أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي شاقي قوة تكس هجرة تمنظى الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو ديدة تريه da talatin da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata muna cikin suratun nisa a shafi na tamanin da hudu mun karanta aya ta talatin da biyar zuwa ta talatin da shida idan don haka ayoyin suna da alaka da juna alaran mu sai kai hakuri ka dan koma baya kaɗan muna fatan Allah ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ba mu kyakkyawan karko da haka zamu tashi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا bayani wanda yake an yi shi daki-daki ya gabata akan wannan aya amma don za mu yi matashiya da ita domin ayoyin da za su zo suna da alaka da ita shi yasa muka ɗauko daga nan wa abudullah ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku haɗa Allah da wani Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan wa bil walidaini ihsanan game da iyaye kuma Allah ya yi umarni da a kyautata musu domin ko da kafirai ne su ne sanadiyar samun ɗan adam a duniya wa bizil qurba kuma ku kyautata zuwa ga makusanci mutumin da yake akwai zumunta tsakankaninku wal yatama da marayi domin sun rasa iyayensu suna buƙatar wanda zai tallafa musu kenan ya kamata al'umma ta kula da kanta ba wai mu jira kafirai su zo ba su buɗa gidajen kula da marayi don saboda su kiristantar da su kafirtar da al'ummanmu wal masakin a kula da miskinai domin akwai masu hali akwai talakawa Allah ya mai kuɗi Allah ya talaka ba dubaran mai kuɗi ba ce take bashi kuɗi ba rashin wayon talaka bane yake yake mai rashin miskini ba haka nan bane Allah ne ya so haka sannan kuma ya yi haka don ya jarrabi juna a jarrabi mai kuɗi a gani shin zai yi abin da aka umurce shi sannan kuma a jarrabi talaka a gani zai yi hankuli da talaucin koko zai kauce Allah subhanahu wata'ala ce wal jaril junub da kuma wal jari dhil qurba da wato makauci wanda yake ma'abuci kusanci wanda duka bayani ya gabata kan kusancin abin da ake nufi ko na addini ko kusanci na guri na kofa da kofa ko kuma kusanci na zumunci wal jaril junub da kuma makoci wanda yake manisanci wanda shi ma an faɗi iya haƙƙinsa mun faɗi hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da wato haƙƙin mutumin da yake makoci ne tsakaninsa da wani akwai makotaka ina fata an fahimce ni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na Abu Huraira wanda ya zo a cikin sahihul Bukhari ya wato kore imani ga mutumin da yake cutar da wato makocinsa yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinse ba karmi abu bane ce bai da imani bai da cikakken imani bai da cikakken imani don kama irin na mu'tazila yace man la ya'manu jarahu bawa'iqahu wanda makocinsa bai amince mu sharrinsa ba to amma da yawa daga cikin mutane suna mantawa sai suna ganin cewa wannan hadisi idan aka zo fassara shi wai kawai kai in baka cutar da makocinka ba haka hadisi yake nufi ba duk wata cuta wadda kana iya ka tunkuɗe ma makocinka baka tunkuɗe ta ba shi ma zalunci da za ka ga za a cuta ma makocinka kai shiru ko ba kai bane to kai ma ka cutar ina fatan kuna fahimta ta da kyau yadda masu kuɗi suke yi da masu hali da sauran mutane ka bar gidanka ka yi ma 'ya'yanka wato abin da suke ce ma geto nuna ni suna ce mai geto dortuwa sai a yi musu kofa waje su samu manya-manyan rediyo jibga-jibgar radio ka su aji suna music suna shan shayi sannan kuma suna zina da ɗiyan makauta wannan duk na daga cikin cutar da makoci ina fata an fahimce ni ba wai kai ba kai ba ko ƴaƴanka ka san za su yi ko ko za su kawo wanda zai yi kuma ka bari ka yi shuru to kai mu wannan ka aika maka aikata ne yana da kyau mu gane wannan da kyau ya za a yi don kana babban wani kana da wani hali a duniya ƴaƴanka a ce abin da suka ga dama suke aikata cikin unguwa ba wanda ya sai musu magana sannan kai ‘ya'yanka mata da magariba sai ka sa su cikin gida, amma ‘ya'yanka ba za ka bar su baka bincikensu, ko da aka bincikawa duk ‘ya'yanka ce sun yi musu ciki wai ka ce kai babu ruwanka. Kenan kai ba ka yarda ba a yi ma ‘ya'yanka mata ciki amma kai ka bar ‘ya'yan mutane a musu ciki. Wannan shi ma zalunci ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu. Wasahib bil jam da wato aboki wanda yake a gefe ma'ana muka ce ko zancen tafiya ko mata wabni sabil da kuma mutumin da yake matafiyi dan hanya ko ba haka ba dan an ce ibnu sabil dan hanya amma malam bawashi ke ce matafiyi ko ba haka ba wa ma malakat aymanukum da abinda da muku ta mallaka na bayi waɗanda suka ce suka cika sharuɗa na musulunci duk Allah ya ce a kyautata musu inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son mukhtal mai takama mai jiji da kai fakhuran kuma mutumin da yake mai alfahari mai nuna ya isa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fassara ko su waye shi ke nufi yace allazina yabkhalu allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله ده كان شيء يفسر مختالا فخورا يتي الذين يبخلون سوني متانين ده سكي يروا an gane ko wa ya'muruna an-nasa bil bukhl suke umurtan mutane da kuma su aikata rowa kinan su yi rowa su ma imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da khalaf kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata sun karanta wa ya'muruna nasa bil bakhal da al bakhal da al bukhl duka ma'anar su daya da al hazan da al huzun duka ma'anar su daya da al arab da al urbu duka ma'anar su daya sai dai wazinin ne ya canza an gane ko da haka yana da yan uwa da tabka a cikin larabci wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna boye abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu na baiwa na falala na fifiko wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Allah yace hakika mun yi tattale ga kafirai azaba wanda take mummuna mun faɗa satin da ya gabata cewa nan alladina yabkhaluna Allah yace suna yin ruwa bai faɗin menene suke yin ruwa da shi ba ko ba haka ba duk da yake mafi yawanci mu abinda muke kallo in an ce rowa shine wato kuɗi dukiya shine hankalin mutane ke kai gare shi a'a duk abinda baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ba mutun yana iya ruwa da ita an gane ko ilimi shine mafi sharrin abin da dan adam yake ruwa a duniya ina fata an fahimce ni shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan al-bukhul ya shafi waɗanda suke yin rowa da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya basu hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisin sannan ibnu mas'ud da anas dan malik duka su ruwaito wannan hadisin wato ta riwayoyi da dama kuma ingantaccen hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan riwaya ta abi hurairah yake cewa wato man ila an ilmin fakatama wanda aka tambaye shi akan wata mas'ala ta ilimi sai ya boye ta ko kuma yana da ilimi amma sai boye ilimin sa bai son ya sha wahala ya yada ilimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uljima yawmal qiyamati bi rijamin minna za a yi mishi ligizami a ranar tashin alkiyama ligizami na wuta kaga dai baka taba da ligizami na wuta ba ko to cikin wutar jahannama shine sakamakon wanda ya ruwa da ilimi kaga ashe kada mutum Allah ya bashi ilimi ya kwanci ne kullun yana cewa masu hali sun yi rowa da abinda Allah ya basu a'a kai ma mai ilimi abinda an wajibi a kanka na farko shine ka fito ka faɗi abinda Allah subhanahu wataala ya faɗi abinda Allah ya ce a gaya ma mutane a gaya ma mutane kakka yi rowa da iliminka kuma ka karantar da mutane in ka ki uljima bil jamin minna wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Abu Dawuda da Imam Ibn Majah da Imam Ibn Hibban da Imam Al-Baihaqi da Imam Al-Hakim a wannan riwaya ta Abu Hurairah da sauran riwayoyi da suka zo cikin sauran littattafai ina fata an fahimce da hadisi ne ingantacce idan kuma malami yana da ilimi bai aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kaga wannan ko to shi ko wannan ranar tashi alƙiyama shi ma yana da tashi azaba hadisi ya tabbata daga Usama dan Zaid Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yu'ta bir rajuli yawmal qiyama za a zo da mutum a ranar tashin alƙiyama fayulqa fin nari sai a jefa shi a cikin wuta fatandalika aqtabu batnihi sai hanjin da a cikin cikinsa yan ciki gaba ɗaya su zubiki fayaduru an gane sai ya jinka juyawa biha da waɗannan wato hanjin nashi an gane yana kewayawa kama ya duru alhimaru firraha kamar yadda jaki yadda yake kewaye dutsi na wato abin da na nika na niko wato kun san da lokacin da babu wato injin na nika mashin za ku ga duwatsu ne guda biyu a aza guda sama a guda ƙasa abinda suke ce ma maredi to sai jaki ko wato dabba tana kewayawa wannan kewayawar da take yi sai duwatsun suna gugar juna sai a wato haɗin su niki dan haka ake ake niko to dan haka haka za a yi mahanjin nashi sai a zubar da su ga sunan yana kewayawa an gane ni fa yajtami'u ilayhi ahlun nar sai mutanen wuta su kewaya zuwa gare shi fa yaquluna sai ya fulan ya kai fulan malak mi ya same ka alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa alam takun ta'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar ashe baka kasance ba kana umurni da abu wanda yake mai kyau kana hani da abin da yake muna fa yaqulu sai ce bala hakika na kasance kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi na kasance ina umurta ku da ku aikata aiki amma ni ban aikatawa ban zo mai an gane ni wa anha 'anil munkar wa atihi sannan kuma ina hani daga abu wanda bai da kyau kuma in zo mishi kaga an yi banda to don haka wannan azaba ce mutum yake tabbatar makasa don haka malami wajibinsa ne dole tilas ya tabbatar da abu hudu ko uku sun tabbata akan shi bayan ka yi karatu ka samu ilimi to dole ka ba da ilimin nan al'umma gwargwadon abin da Allah ya baka ka fitar da wani lokaci na ba da karatu saboda amana ce Allah ya baka abu na biyu ka umurci mutane ka yi da'awa kuma ka tabbatar da ka yi aiki da abin da kake karantarwa na hudu na, na, hudu na karshe ko na uku dole ka yi haƙuri da ba da karatu ka yi haƙuri da da'awa domin baiwa hanya Allah a ce an kama ta kuma an sha an sha an tsira an sai salum alum wallahi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake cewa wallahi in ba dan da Allah yake jarraba mu cikin al'amuran na rayuwar mu yau da gobe wallahi da mun yi shakka cewa imani mu imani dole sai Allah ya jarraba ka an gane ko to da haka wannan dai su malamai za su kenan in sun yi rowa wallahi za su sha azaba in kuma suka bayyana ilimi ba su yi aiki da shi kuma za a sha azaba ina fata an fahimce ni su ko masu hali su ma wato yabkharuna su ma suna yin rowa dan haka mun kai ga malamai sai mu zo ga waɗanda adda dukiya duk wanda Allah ya bashi dukiya bai ba da zakka ba bai fitar da sadaka ba shi ma Allah subhanahu wata'ala zai mai azaba ayoyi da dama Allah yayi bayanin wannan sannan kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin wannan in ban manta ba a cikin suratu Ali Imran Allah ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير sannan kuma a cikin suratul tauba Allah ce wato wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim sannan muminai Allah ya ce ha antum haula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم da haka dai a takaice rashin ciyar da dukiya a cikin aikin addinin Allah baka cutar da kowa ba in bakan ka ba hadisi ya tabbatar ga Abu Huraira Allah ya kare yadda aka gare shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakata amma bai bada zakkan wannan dukiya ba to musila lahu yawmal qiyama za a mayar da wannan wato dukiyar tashi shuja'an aqra wato maciji ko kace kumarci aqra shine wanda yake bai da komai bai da gashi saboda maciji in dahin shi ya tsanani to gashin da ma an sama shi gaba ɗaya yake zubewa an gane ni to bayan hakan ga an mai da shi lahu zabibatani yana da digo guda biyu babbaku shine digo zabib an gane ne digo guda biyu saboda tsananin dama maciji in shi na da waɗannan digo ko alama ga jikin shi wato alama ce ta dafin sa ya kai matuƙa yutawwaqahu yawmal qiyama za a sa ya kewaye shi da kasan ana yin sarka daga atsauko ne an gane ni zai kewaye shi gaba daya bayan haka sannan kuma summa ya'khudh bilihzimatayhi zai kama mumukan shi guda biyu ya komo ya bude baki yana cizon sa daga wannan shirkai kenan wanda su malamai suka ce a'a wato waɗannan kasusuwa guda biyu na kuma su suke ce ma lihzima sai lihzima almuhim zai dinka saran shi akan kansa thumma yaqulu yana cewa ana malu ni ne dukiyarka ana kanzu ni ne taskarka wanda ka taskance ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم da haka in mutum bai ciyar da dukiya ba cikin aikin addinin Allah kada ya sa tsammanin ya cuci wani ko ko ya cuci mutane a kan shi ne ya cuta ina fata an fahimci ni ka da za a yi da kai da haka in ka yi gare ka ta kare in ba kai ba gare ka ta kare rowa kuma da komai ana yin ta inda ya falala ce wanda Allah subhanahu wataala ya baka don ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli da haka mu abin da muka ɗauka rowa shine kuɗi shine abu na farko da ke zuwa a'a rowa da ilimi rowa ce rowa da mutuncin da Allah ya baka kana da damar da zaka sawa ayi rowa ce rowa da matsayin da Allah ya baka ka hana banna shi ma rowa ce ina fatan kun fahimta da kyau ya kamata mu fahimci wannan aya da kyau Zuhair ibn Abi Sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya tun ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man yakuza fadlin فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمن ومن يك ذا فضل duk wanda Allah ya bashi falala Allah ya bashi wata daraja fayabkhal bi fadlihi sai yayi rowa da bai wannan wanda Allah ya bashi to yace yustaghna ala qaumihi akan mutanensa yustaghna anhu za a wadatu da shi wa yuzmani sannan kuma za a zargi shi Zuhairu ibn Abi Sulma shairul jahiliyya ne wanda sayyidina Umar yake cewa inda na iske Zuhairu yana da rai to da zan bashi alƙalanci saboda tsananin ilimin da Allah bashi na sanin halayya ta irin mutane a shekara su guda yake zuwa yi wake sai aka sanya masa suna a wato ash'arkin shi alhauliyat daga alhaulu ne ita ce shekara ina fatan ku fahimce ni har yana cewa wa innal haqqa maqta'uhu thalathun yaminun aw nifarun aw jala'un yace ana so a gane gaskiya abubuwa guda uku ne a zo a yi rantsuwa an gane ni ko a kai ƙara wajen mai shari'a ko ko a samu hujja bayyana sai na umar ce to wanda ya faɗi wannan magana inda yana da rai to tabbas inda na ina da rai na bashi alƙalanci ina fata kun fahimce ni dan haka dai kaga wannan zuhair lalle sha'irul jahiliya ne amma ya fito mana cewa ashe rowa mutum yana iya yin ruwa da bai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi da haka sai ai hankali shi yasa kuke ganin ana karanta ash'ar kishi saboda mutane su fahimci rayuwa yayi ash'ar masu yawa musamman qasidar shita al-mu'allaqat inda yake cewa sa'iftu sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish wato wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ani yace sa'imtu takalifal hayat na gaji na kosa da rayuwa wa man ya'ish 80 hawlan duk wanda ya rayu shekara 80 la abalaka yas'ali wanda suka ce la abalaka gaisuwa ce ta jahiliya sannu ko kuma la abalaka ka bani labari yas'ali wanda mutum hakika zai kosa da rayuwa ina fata an fahimce ni yace ra'aytul manaya khabta ashwa'in man tusibtu mithu wa man tukhti yu'ammar fa yahrum yace naga mutuwa tana yin irin tafiyar nan ta taguwa mai dundumi da daddare man tusib duk wanda ta same shi to mithu za ta hallakar da shi wa man tukhti duk wanda mutuwa sai wato ta yi kuskure sa bata kai gare shi ba yu'ammar za a yi mai tsawon rayuwa fa yahrumi sai ya tsufa kana ji fa yahrumi yace wa a'lamu ilmal yawmi wal amsi qablahu na san ilmal yawmi ilmin yau abinda nake ciki wal amsi qablahu da abinda ya gabata walakin nani an ilmi ma fi gadan abi yace sai dai abinda ya zai zo gobe ni makaho ne ko ba kana bane kaga wannan nuna ko da sha'irul jahiliya ne akwai burkushin hanafiyya ta annabi ibrahim a tare da su yace wa man la yusani fi umurin kasiratin yudarras bi anyabin wa yuta bi mansab yace duk wanda bai mu'amala da mutane shine wa man la yusani fi umurin kasiratin bai wato mu'amala da mutane yudarras bi anyabin za a cije ka da hakura wa yuta bi mansimi za a take ka da kofatu duk in baka mu'amala da mutane sai a sake kirwa a ce yalla kaza yake yalla kaza yake yalla kaza yake yace wa man yaj'al al ma'rufa min duni irdihi yafirhu wa man la yattaqi shatma yushtami yace duk wanda ya maida al ma'ruf abu nagari wanda ake aikatawa min duni irdihi ba shine mutuncin ka ba ko ba haka ba ya firhu sai mutunci ya barka in kana son ka rinka aikata mummuna ayyuka sai mutunci ya barka wa man la yattaqi shatma yushtami yace duk wanda bai ji tsoron a zage shi sai an zage shi ko ba haka ba in kana yin abin da za a zage ka dole sai an zage ka to sai kawo ga wanga baitin da muka karanta wa man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuthman yace duk wanda Allah ba shi falala fa yabkhal bi fadlihi sai yayi rowa da falal nan da Allah ba shi ala qaumihi akan mutanensa yustaghna anhu wa yuthman kana da ilimi ba karanta da mutane ina ron mutane da kai ko ba haka nan bane kana da dukiya baka taimaka ma mutane ina ro mutane da dukiyar da Allah ya baka ina fatan mu fahimce ni kana da matsayi ka ki taimaka ma mutane ina ro mutane da matsayin da Allah ya baka sai ka biyo ma ba amma san Allah ya ruwanka ba ko ba haka nan bane haka ya ci gaba da cewa ya ce wa man lam yazdud an hawdihi bi silahihi yuhaddam wa man la yazlam an-nas yuzlam ya ce duk wanda bai kare ba yazdud da zalun na duk wanda bai kare sabkin shi ba bi silahihi da takobi ne yuhaddam ya ce za a zo a rizban ma da shi ya ce wa mallam wato wa man la yazlimin nasa yuzlim duk wanda bai zalunta mutane sai sun zalunce shi da in kana da imani to ai ba a zalunce ka amma ai an ka san kai mugu ne to ba a taba ka ina fata kun fahimce ni yace wa man haba asbabal manaya yanallahu wa in yarqa asbabas samai bi sullami wanda duk yaji tsoron mutuwa an gane ni yanallahu to mutuwa za ta iske shi duk yadda kake dubara kakka mutu a je a kai ka likita a yi menene da ka ji kana ciwon kai a kai ka likita ce yanallahu wallahi sai mutuwa ta cimma wa man wato ومن هاب أسباب المنايا ينله وإن يرقى أسباب السماء بسلمي كودا يكو قرين يساكا يا أوسى مباب إن ذا سيتم توتا إسكيشي كما كان مني يكي تشوا ومن يأسي أطراف الزجاج فإنه يطيء العوالي ركبت كل لهدم ومن يأسي أطراف الزجاج دون دي الساقة مهركم ماشي kakkirik inda an ka baka inda aka maka ma fa innahu yuti'ul awali to dole sai ka kama kanshi kenan lokacin da an ka mika ma kama makama in baka kama ba sai ka rika tsini ko ba haka ba rukibat kullu lahdami to can tsinin nan nan ne an kasa dukkan dafi wai abin da yake son ya ce tun kana da damar yan aiki kai in ka bari aiki ya kubce ma to daga baya sai ka sha wahala da ba ta da iyaka an gani in ana baka magana don Allah ka bari ka bari in baka bari ba ta kai inda yanzu taruwa ne za a iya baka kashi kuma ba yadda za ka yi ina fatan kuna fahimta ta yace wa man yufi la yuzmam wa man yahdi qalbahu ila mutma'innil birri la yatajamjam wa man yufi duk wanda ya cika alqawli la yuzmam ba a zargin shi ko na zargin ka yace wa man yufdi qalbahu ila mutma'innil birri la yatajamjam duk wanda ya shiryar da zuciya tai zuwa ga aiki na da'a la ya tajamjam yace to ba ganin shi na shakka da kaga an fara shakka cikin al'amari to abin nan akwai wani abu ko ba haka nan bane ba an gane ko wa man yaktarib yahsab sadiqan wa yahsab aduwan sadiqan yace duk wanda ya balaguro to daga farko sai ya tsammanin makin shi abokin shi ne wa man lam yukarrim nafsahu la yukarram duk wanda bai girmama kanshi ba za a girmama shi ba kaji wani sha'irin jahiliya wake cewa wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam yace duk yadda an kai dan adam shi na rota dabi'a inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha ko da ya yi zaton takfa za ta ɓoyu alan na shiga mutane to alani wallahi an bayyana ta in kai kana cutan mutane kana ganin ba a gane a yau da gobe sai an ce in kana da wata mummunan niyya ba ka kaunan mutane kana ganin cewa kamar ba a gane ka kana dariya kana watsa haƙura kana kaza kana kaza wallahi wata rana sai ka bayyana ina fatan kun fahimce ni yace wa man lam yazal yastahmilu an-nasa nafsahu wa lam yughniha yawman min ad-dahri yus'am duk wanda wa man lam yahmilu nasu nafsahu wato duk wanda ya kasance kullun shina daukar rayuwa sai yana azaba mutane kai kullun an ka gane ka an ga lalura kullun an ka gane ka shine wa man lam yazal yahmilu nasu nafsahu kai kullun kai ne lalura ta ka saka mutane kai baka iya amfani mutane da komi wala yughniha kuma bai wata tadda rayuwa sai ba yawman ko rana daya min ad-dahr cikin lokaci yusuf amince an gaji da kai da kaga mutane sun gaji da kai to baka da komi sai lalura kaji sha'ir jahiliya da ke cewa wa ka'inin tara min samitin laka mu'jibin fa ziyadatuhu wa nuqsanuhu fi takallumi so da yawa zaka ga mutum ya burge ka ko ba haka nan bane yace to in kana son ka gane daraja sai ta karu ko ba ta karu sai yayi magana wani ka gane da hulla da gemu da komai amma da ya bude baki yau ganin lamari ya bace ina fatan kuna fahimta ta yace lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wa sami yace lisanul fata nisfun dan adam harshen shi shine rabin shi wa nisfun fuaduhu zuciya ta ita ce rabi yace falam yabqa illa suratul lahmi wa dami duk abin da ya saura daga wato nama na sai jini fasto da bakinka ake gane darajarka da zuciyarka ake gane menene ka kumsa mi ka har da ce me kana da ilimi ko ba kada magana ga mutum da shekara hamsin sittin ko kaza ana cewa babban mutum ne da ya bude baki ya magana sai kowa ya watsi ina fata ku fahimce ni ina ne ake aje asirrai cikin zuciya ina ake haddace alqur'ani cikin zuciya ina ilimi yake cikin zuciya ina fatan kuna fahimta ta to zuhairu ibn abi sulma yake cewa wa inna sifaha shaykh la hulma ba'dahu lalle wautan nan ta tsoho to ba a samu hankali bayan ta wa innal fata ba'da safahati yahlum amma shi yaro bayan ya yi wauta to zai samu hankali sa'alna fa'a'ataitum wa udna fa'uttum yace sa'alna mun tambaye ku fa'a'ataitum kuka bamu wa udna muka dawo fa'uttum kuka sake bamu yace kai wa man aktara tas'ala yawman sayuhrami duk wanda ya cika yawan roƙo yana tambaya wata rana sai an hana mishi da Allah wannan mutumin ya cancanta a bashi alƙali ko bai cancanta ba eh muna tambaye ku kuji sha'ir ne na jahiliya abin da ya sani kawo magana saboda sai da Umar ya ce zai bashi alƙali kuma alhali mutum ne wanda yake ya kasance cikin cikin lokacin jahiliya inda yana da rai domin ya san da cewa da ya zo a cikin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi cewa khiyarukum wato fil jahiliya khiyarukum fil islam da faqih kenan Zuhairu tabbat inda ya zo a cikin wannan lokaci da zan daga cikin manyan manyan masana Allah subhanahu wataala ya gane da mu sai Allah subhanahu wataala ce wallazina yunfiquna amwalahum والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا wannan wawun tana iya ɗauka hali guda biyu ko ta zamanto wawul atfi ina fata an fahimce ni shine atf ya zamanto an haɗa waccan magana da waɗanda sun ka gabata kenan wallazina yunfiquna amwalahum daga cikin waɗancan mutane kuma da waɗanda suke ciyar da dukiyarsu to in muka ce wagga wawun wawul atfi ce ita ko wawul atfi tana iya ɗauka hali guda biyu ko ya zamanto waɗansu jama'a ne aka zo za a magana kansu ba waɗancan na farko ba ko ya zamanto a'a su ɗin ne ake magana a kansu domin alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina to shin walladina wannan waɗansu ne koko ba su bane duka yawan ke tana iya dauka domin daga cikin waɗancan mutane akwai waɗanda suke dauke da ɗabi'a daga cikin su akwai waɗanda ba su dauke da ɗabi'a to in daga cikin su akwai wanda a dauke da ɗabi'a sai ta zama to alwawu wawul atf ne kina atfu sifati akai amma in ya zama to a'a daga cikin waɗanda ba su dauke da wannan ɗabi'a ce ta rinfiquna amwalahum ri'a annasi sai zama to to wannan wawun wato atfu zawati ne zatin ya bambanta amma wancan sifofin ne suka bambanta ina fatan kun fahimta a gurguje sai Allah ce wallazina su ne waɗanda koko da waɗanda yunfiquna amwalahum ri'a'an nas suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas don ganin mutane ina fata an fahimce ne Sheikh Ibn Uthaymeen yace ri'a'a masdar ne ina fata an fahimce ne a larabci na fi'ili na fa'ala domin fa'ala yufa'ilu fi'alan wa fi'alatan haka ne masarkin shi ke zakuwa in mun ka ce qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan ina fata kun fahimce ni jalasa yujalisu jilasan wa mujalasatan kun ina fata kun fahimce ni ra'a yura'i riya'an wa mura'atan to amma alhamza kin asalinta daga ya'un ne domin ar-riya'u ake mishi an gane ni wallazi da yunfiquna amwalahum riya'an nasi sai an ka ce riya'an nasi domin da alhamza da ya'un kowane yana wakiltar wani sun ciyar da dukiyarsu maf'ulun li ajlihi ne dan saboda ganin mutane an gane ko wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sannan bu su imani da Allah ba kuma bu su imani da ranar karshe ba an gane ni wannan kuma kafirrai suna ciyar da dukiyarsu da munafikai ba don neman yarda Allah ba cikin musulmi akwai wanda suke ciyar da dukiyarsu ba don neman yarda Allah ba domin riya har musulmi tana shiga daga cikin su an gane ni turawa suna ciyar da dukiyarsu don alfahari an gane don saboda a faɗe su ga duniya bill gates shi ne wanda fi kowa kuɗi a duniya ya ba da miliyar biyu ko mu ce biliyan biyu na dola saboda a taimaka ma mutane a duniya an gane ko alwalid dan sarkin makka ya ba da wato biliyan ashirin da tara na dola wajen miliyar kusan talatin da hudu na na na abin nan na dolar wancan ero ne miliyar ashirin da tara na ero kenan wato miliyar ashirin talatin da hudu na dolar ya basuwa a taimaka ma mutane to sai mu ce shi alwalid musulmi ne in yayi don Allah Allah zai bashi lada amma Bill Gates ba zancin yayi don Allah don bai yi imani da Allah ba wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir suna ciyar da dukiyar su dan saboda wata bukata ta su ta duniya dan haka ba a yi ma Allah wayo dan ka ba da sadaka ko zakka dan a fade ka an sani shi yasa yanzu da lokacin zakka yayi jika jika jika biyu biyu ɗari uku uku su ne ake rarrabawa dan a ce mutum ya fitar da miliyan guda ya ba da jika jika kusan mutum dubu ina fata mu ce a wani shi na fitar da zakka saboda wai ana yawo ana faɗa jika jika jika mutum dubu ina fata mu ce waɗansu ba su ma fitar da zakkar dama don sun san dukiyar ba ta halas ba ce mutumin da ya saci dukiyar al'umma ai muna da mutanen da ake cewa milci miliyardar ne ko ba kanan bane wane ne yace idan mutum yana aikin gwamnati dukiya sai in ta yawa bai da zakka wani na ce haka nan cewa an kai in dukiya ta kai nisabi a fitar mata da zakka ba a ce sai kai kasuwanci da ita ba ko a je take cikin banki za a fitar mata da zakka to manya-manyan miliyardar ko biloniya da a akwai a kasar waɗanda ana cewa manya-manyan biloniya ne kuma suna aikin gwamnati ko suna aiki a kaza su waye ce dukiya su bata da zakka kaga ba su yi waɗansu kuma sun sace dukiyar ƙasa sun je sun aje ta ba za su fitar da zakka ba don sun san ba ta gaskiya ba ce waɗansu kuma sun nemi dukiyar ta halas amma suna ganin zakkar ta yawa ba za su fitar da ita ba ina fata an fice ni ko ko ai ma Allah wayo sai a fitar wannan shi ba matan wannan da kannan wannan shi ko wanga shi ba matan wannan da kannan wannan sai ai ishan jima abin da kuma ishan jima kaga ba wai zakka aka fitar ba ko ko a fitar da zakka amma a biya wata bukata ta duniya da ita wannan ita ba zakka ba ce mutumin da ya ɗauko kuɗi na zakka ko da ya fitar da zakka daidai wa daida amma sai ɗauko list wani ɗan fartikin mu ne militankin mu ne na jihar mu da ƙuri'a to wannan ai ba zakka ce ta Allah wannan siyasa ce billahi la ilaha illa huwa ko kuma mutum ya fitar da zakka sai ya raba biyu saboda shi bai son ya yi sadaka yanzu zakka sai miliyan biyu ta kama sai shi hindo miliyan guda an gane sai shi rarraba mutane sai shi aji miliyan guda cikin kwan da wani ya fito ce alhaji mata ta ba ta da lahiya sai ta babu matsala ina baka sai cire jikka goma sai ba shi sai ce tun cikin kun sai ibu jikka sai goma ina fata kun fahimta wai shi Allah zai ma wayo shi bai son cikin dukiya sai a taba ri'a annas ba a ciyar da dukiya don ganin mutane ina fata kun ne ayi don Allah yanzu munan in mutun ya aiki Allah sai ayi mamaki wai yanzu yanzu mota ta zuwa wajen wa'azi in mutun ya bada mota ta wajen wa'azi sai ka duk an bi gari sai an fada ba ba haka nan bane in an ka ce wani ya ba da miliyan guda a wajen kasa sai an yi kabbara ina fata an fahimce ni amma ba a kallon shin sun cancanta su ba da fiye da haka ko kuma su cancanta ba an gane wannan da yake ko ba a gane ba sai ana alfahari wani ya ba da miliyan guda me miliyan daya kana alfahari da dukiyar da Allah subhanahu wataala baka ta Allah ce ba taka bace kuma in kai aljanna za a baka da wani dalili zaka alfahari da dukiyar ka cikin aikin addinin Allah ka sai mota guda ka ba su a wajen aikin wato da'awa amma kuma wajen kamfani sai ku sai mota tamanin ku ba su a cikin daji wannan shine kun yi wa Allah aiki wannan shine kun yi abin da ya cancanta ka kashe miliyon 100 cikin soyayya siyasa ka ba Allah subhanahu wataala jikka 500 wannan shine kokarin abin da ake bukata gare ku koko har mutum ya ba da dukiya sai cikin ciyar da addini amma wai so shi kai dole malamai sai sun ɗauki ra'ayin shi a cikin tafiyar addini mai kuɗin da yake bada kuɗi cikin tafiya ta sunna ko ta wani aiki na addini wai so shi kai in ya kawo ra'ayi dole a bishi kaga wannan ri'a an dace ne koko malaman da yake ba kuɗi suna tafiyar da addini ko ke taimaka musu dole sai sun kaskantar da kansu sun yarda da shine mai gida su ne yaran shi sannan ya gaba da su dukiya wannan ba aikin Allah bane babu wanda ya taba kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ta hiyar da aikin addini yace to annabi kazan karkashi na babu ƙarya ne in kana ba da dukiyarka dan aikin Allah ka basuwa kuma ka sani cewa dukiyar da zaka kawo cikin aikin addini ba zaka ƙara ma addini daraja ba kai ne addini zai ƙara ma daraja in kayi aiki domin addinin Allah bai tsayawa don saboda wani babu wani mutum wanda za a cewa in babu shi addini bai babu shi kafin a haife ka in ilimi ne gare ka ko mulki ko dukiya kake taimaka ma addini ka suna shekara 1438 da dukiyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'awa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyarka suka yi da'awa ka tambaya ya ake musulunci ya kawo gare ka miliyarorin da an ka kashe makudan kudake kafin musulunci ya kawo a yau kafin a haife ka ka samu kuɗi kai ne kai ne ka zo wannan dukiya sai ga mutum ya yi shiru sannan kuma yanzu in baka taimaka ma addini ba kana son addini tsayawa zai yi sannan kuma in ka mutu aka raba dukiyar ka gado kuma dukiyar ka za a ɗauka a yake addini da ita ina da kyau mutane su gane abin da suke yi har kaga mutum shi na alfahari da shi kaza shi kaza shi kaza kai menene da kai da baka yi ba addinin Allah wallahi sallahi sai Allah ya kashe inda zai kashe da haka kowa ya shiga saitin kanshi babu harkar munafinci ko wani abu cikin addinin musulunci kada ka ciyar da dukiyarka don saboda neman wani abu in ba neman yardar Allah ba kaji sai na abokar cewa mali Allah ce wato alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا هكا والله ai hasara duk wanda yake bada wani abu nashi da neman yarda Allah amwalahum dukiyoyinsu kuma mun haɗi cewa rewa ba sai dukiya ba malamin da yake bada ilimin sa dan saboda an gane ni a yabe shi ko don saboda bukata ta duniya riya annabi na shi mautan jahannama ne mai karfi ko mai mulkin da yake bada mulkin sa dan wani abu an gane ni shi ma wutar jahannama za shi inda ba don Allah ba dan hadisi ya tabbata na daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim da Imam Tirmidhi wato Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mutum uku wadanda wuta za ta fara ci da su na farko malami wanda Allah bashi alqur'ani Allah zai kira shi a tsakan wato a tsakiyar mutane an taru cikin taro Allah ya ce na baka ilimin alqur'ani ni kai da shi ya ce Allah na karanta na yi da'awa na yi kaza na yi kaza don kai Allah ce ƙarya kake kai don a ce wani makaranci na yana da ilimi ai mun wuta jahannama da shi a ja a yi wuta jahannama sai a kira mai kuɗi ce to an baka dukiya ya alhaj kaka ce Allah ai duk inda aka wa'azin kasa da wani alramba wanda duk sani da kaza da kaza ban taba ganin aiki ba likita ina ta bada taimako Allah na yi don ka Allah ce kariya kake kai don a ce mai yawan kyauta ku ja min shi a wutar jahannama na uku sai a kira wato zaruri mutumin da yake yana da kokari wajen yaki da kashe mutane Allah ce na baka karfi kaka kai da shi in zamanin mu ne in ma babu jihadi a ce to kai Allah ya baka karfi ya ce Allah duk inda za a ce wajen aiki mu da amman manyan agaji ko ba haka ba ko ko mai mulkin da ya tsaye don saboda aiki addini ya ce na yi kaza na yi kaza Allah ce a kai don a ce maka zarumi an gane ni kuma an faɗa a yi wata jahannama ce don haka ri'a annas ai hattara wallahi da yawan mutane za su yi zama ran tashi alkiyama Dr. Fadl Saman Ra'i a cikin wato at-ta'bir al-Qur'ani yace yunfiquna amwalahum kullun Allah in zai kawo ciyarwa fi'ili mudari yake kawowa a wuri guda kawai ya kawo wato ismul fa'il don shi ismul fa'il yana nuhin an tabbata akan abu shi ko yunfiqu yana nuhin ana yi yau da gobe an gane ni to abinda ake yi yau da gobe dole fi'ili mudari'i za a kamai shi yasa sai Allah kawo yunfiqu suna yi yau da gobe don haka aikin addini na bukatar a ciyar yau da gobe dan ka bayar yau gobe an ga baka ta malaman nan sun tuka sun dame mu kullu a ce a kawo kullu a ce a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba cewa ka kullu a kawo ko ba haka ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne umurce shi ce ka ce su kawo shi kenan magana ta kare in kana son Allah kana son aljanna Allah ka kawo ba malamai da suka ce ka sa dukiyar ka ba kuma dan ka ba malamai kuɗi kaka ce malamai ka ba Allah ka ba in malamai ka ba Allah ka yi asara don ba su da aljanna sannan nan duniya ba su da abin da su biyan ka wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir bu su yi imani da Allah da ranar karshe ba nan ana iya cewa wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir amma sai Allah kawo ba'un wala yu'minuna billah wala bil yawmil akhir saboda kullum munafikai su ne suke mafi yawanci suke ciyar da dukiyar su ba don Allah ba to sai Allah ya kore imani saboda suna iddi'ain imani da karfi da rantsuwa shi ko wanda ya zo da magana mai karfi in ƙarya ce sai an yi tsaitsayin daka da karfi a kore ka wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaje ko ku ce wal yawmil akhir ba sai Allah ce wa ma hum bi mu'minin ba ce wa ma hum mu'minin ba ko to anan ma sai ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ya kore magana irin yadda suke kokarin su tabbatar Allah shi ko yake kokarin ya kore wannan magana sai Allah subhanahu wataala ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytan ya zamanto qarinan abokinsa abokin tafiyarsa abokin harkarsa an gane ni to fasa a karina hakika aboki yayi muni ya zama to shaytan shi ne a tare da kai ko ba haka ba eh tarafa ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya shi ma yace anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي yace anil mar'i la tas'al kakka tambayi mutum an gane ni wasal an qarinihi ko wa absir qarinahu ka kalli waye abokinsa in ka ga mutum kana son ka san halin shi kakka tambayi wannan kaza ne wannan kaza ne in ka ga mai kuɗi to mafi yawanci abokansa masu kuɗi ne ko da ba gane suna da kuɗi ba ko ba haka ba in kana son ka gane mutum almajiri ne kaga almajirai su ne abokanansa ko ba haka nan bane in kaga mutum tare da yan kwaya to ko bai shan kwaya ku shida ku suka shan kwaya wa absir qarinahu akwai wata cuta da aka yi tare lalatacce shi na tare da lalatacce fa innal qarina bil muqaran yaqtadi domin shi aboki yana koyi ne da abokinsa idza ma sahibta al qauma idan zaka abutakanci mutane fa sahab khiyarahum to ka abutakanci zababbin su mutane nagari abin koyi wala tashab al arda fatarda ma ar radiyati kakka abutakanci halakakke sai ka halaka tare da halakakku Allah ya tsare mu sai Allah ce wa ma za alaihim
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما Allah ya ce wa ma za alaihim menene akan su ma'ana me zai cutar da su law amanu billah da sun yi imani da Allah subhanahu wataala an gane ni wagga law sai ta zama to masdariya kenan wa ma za alaihim imanuhum billahi wal yawmil akhir me zai cutar da su imanin su da Allah da ranar karshe an gane ni kullum Allah na mukarana wato Allah da ranar karshe saboda su ne asullan da ke tunzur dan adam zuwa ga aiki in ka yi imani da Allah to dole na ka yi imani da manzanninsa ko ba haka ba ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ko ba haka ba kai to ita ko ranar karshe ne yasa Allah ke kawo ta tare da shi bai kawo sauran ba saboda ita ce ake faɗi ka tashi a samu babban matsayi shi yasa sai Allah shi kawo imani da Allah da ranar karshe ba dan waɗancan ba a bukata su ba a'a da kai imani da Allah dole kai imani da waɗancan dole kai imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan kai imani da ranar karshe kai imani da kaddara to yawmul akhir kuma saboda can ne ake bukata kowa na kokarin ya gina babban gida a ranar tashin alkiyama inda yana da imani annafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i qabla al maut yaskunuha إلا التي كانت قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب باليها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وجورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت أهليها duniyar nan da kake kokarin ka gina gidan nan da kake mai kyau wallahi wannan ka gina mai shi tana yiwa kana kare shi baka koma ba za ka mutuwa ka ko ga matarka sai ta yi aure ta faɗa tare da wani ciki an yi aikin banza in kuɗin haram na ka tara to kaga aiki na akan ka an gane ko to shi yasa Allah yake muqarana tsakanin wato wato imani da Allah da ranar karshe saboda su ne kashin bayan wato imani gaba daya in kai imani da Allah dole kai imani da manzannin sa don shi ya turo su kai imani da tafsirin domin magana sake kai imani da ranar karshe kai imani da kaddara to ita ko ranar karshe in kai imani ita nan ne zaka kokarin ka samu babban gida ba kai kokari ba kana kokarin tara dukiya ka gina duniya kuma ka san cewa zaka gudu ka tafi sai Allah subhanahu wataala ce wa anfaqu mimma razaqahumullah suka ciyar daga abinda Allah subhanahu wataala ya ba su ka gani anfaqu suka ciyar mimma daga ba a ce duk ka dauki dukiyar ka ka bayar ba a'a ka ciyar daga abinda Allah ya baka an gane ni sannan mimma razaqahumullah ga abinda Allah ya ba su arzikin na Allah ne yace ka ciyar kuma ya kara ba ko ba haka ba dan dukiyar ba taka bace ba kai ka halitti kuɗin ba ba kai ka halitti jiragen ba motocin komai da lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda a cikin sammai da kasai na Allah ne Allah ya halitti arzikin duk da noman da kake yi ba kake fitar da shi ba ko ba ka nan bane ƴaƴan da gare ka ba kai ka halicce su ba matan da gare ka Allah ne ya halitta masu komai na Allah ne kuma Allah ce in ka sanya shi cikin aikin Allah kuma Allah zai dinka maka me zai cutar da kai kawai ka canza niyyar ka niyyar ce kawai za a canza to canza niyyar shine yake da wuya saboda mi saboda shaitan bai barin mutane su yi aikin Allah in ba a san su ba an hisan sai an san ka shi yasa mai kuɗi idan mawaki ya zo ya wato ya fitar da sunan shi yanzu da yana samu komai saboda nan tsaraban lil mafkhara ne ana neman a san shi a duniya ina fata ku ne amma malamai sai su Allah ya saka ma da alkhairi shi ko bai san wannan Allah ya saka mi da alkhairi ba ko ina sama min bari balla a wadi ni ni kaza shi so shi kai aji shi ina ruwanka dubban sojojin da suka yi ma Allah aiki karkashin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abubakar da Umar da Usman sun mutu sahabban waye san su Allah kayan sahabi dubu nawa sun ka mutu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko bayan Umar ko Usman ko Ali dubu nawa ne ka san su to ai an ka musulunci ya kawo gare ka duk ba ta hanyar su bane miliyar nawa aka kashe kahin musulunci ya kawo yau ka san ko nawa ne to me yasa su Allah da ya halicce su shi ya sani in su in mutane ba su san su ba mu ko sai mu yi tsaye sai an yi kaza sai an yi kaza saboda addini ya zama gashi nan abin da sai Allah ya ce wa kana Allahu bihim alima hakika Allah subhanahu wataala ya zama bihim game da su aliman masani domin ya san niyyar ka wanda ya don Allah Allah ya sani wanda bai yi ba don Allah Allah ya sani nan a cikin ka'ida ta balaga da suke cewa taqdimu ma haqquhu ta'khir duk abinda an ka jinkirta wanda ya kamata a gabatar da shi yufidul hasr yana nuhin abin nan an sha makance shi ina fatan kun fahimce ni ala ila Allah tasirul umur kaga ba a ce tasirul umur ila Allah ba saboda dole ga Allah ne wato al'amura su koma wato ba wannan ka'ida ba ko da yaushe take aiki ba anan sai a ce wa kana Allah bihim alima Allah kaga aliman bihim to ba a cewa Allah munafikai dai ya sani a'a Allah ya san komai da komai to anan saboda akwai ayoyin da suke nuna Allah ya san komai da komai shi yasa nan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir la yufidu al-hasr fi hadha al-makan don yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim kaga zaka baka cewa kana Allahu bihim sumna fa kasu kadai a'a nan taqdimu ma haqqu at-ta'khir la yufidu al-hasr an gane wannan ko sai Allah ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inna Allah la yuzlimu mithqala dharra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أبو حيان التوحيدي إذا كنت من يمن يمن من تفسيري يربط البحر المحيط mutumin ƙasa Andalus ne Andalus ita ce Spain ta yanzu kun san musulunci ya zauna a Spain shekara 800 na mulkin duniya wannan lokaci capital ta duniya gaba ɗaya tana ina tana ƙasar Spain wanda Christophe Colomb wanda ya gano ƙasar Amerika a 1492 daga ƙasar Spain ne ya samu ilimin geography na malamai na addinin musulunci ya je ya gano ƙasar Amerika kuma yanzu gashi na Amerika tana gane musulmi harka ne na fata kuna fahimta ta da kyau daga Spain ne ya daga kace ka tambaya Spain kuma ƙasa ce ta musulmi shekara 800 har yanzu musulmi gidajensu da garuruwansu suna can masallacin Imam Al-Qurtubi yanzu shi na nan actual ba an gane ni amma coci bakwai a cikin sa kafirai sun kaɓe shi shi yasa wato gaddafi lokacin da ya yi juyin mulki ya hau mulki mutanen ƙasar italiya sun yi babbar coci a ƙasar libya aiki na farko dama abu guda biyu ya fara na farko ya ce ya ba sojojin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya an gane ni awa arba'in takwas bar ƙasar libya don ba ƙasar su bace akwai kasuwa ta yahudawa a cikin libya ya ce ya ba su suma wato awa arba'in da takwas kaga ya kori sojojin kasashen waje sannan kuma ya kori yahudawa to wannan coci ta ƙasar italiya sai ce a rusa ta da aka rusa ta sai aka yi babban masallaci babban masallacin tripoli coci ce ta ƙasar italiya sunan masallacin maidanul jazairi mun yi sallah a masallacin an gane ni to lokacin italiya sai ta kai gaddafi ƙara wato a majalisar ɗinkin duniya suka ce ya rusa musu coci ya mayar da ita masallaci in ƙasar tashi ce amma ginin ba nashi bane kenan sai an tattauna sai Gaddafi ya ce to wannan mai sauki ne yanzu kuna so in ba ku wannan wuri kuma yadda shi toce suka ce yace to abu ne mai sauki Imam al-Qurtubi yana da masallaci a kasar Spain wanda ake cewa Imam wato Jami'ul Imam al-Qurtubi yanzu sun canza mata suna daga Qurtuba sun mai ta suna Cordoba kaji Cordoba ina fatan kuna fahimta ka to dan haka sai ce ku ba mu coci hudu a cikin coci bakwai a cikin wannan masallacin ku ba mu wannan masallaci musulmi su rinka sallah a kasar Spain ni ko in ba ku wannan coci ku zo ku rinka yin sallah ku magana da ba sai ba kenan ina fatan ku fahimce ni to dan haka dai a takaice shi kafiri ko da yaushe yana biye da kai yana son ya san menene kake aikatawa in ka rike addinin karkiyar Allah zai taimake ka in kuma ka zan dan burabura ka halaka an gane ko to abu hayyan tauhidi a cikin tafsirinsa baharul muhit ya kawo bayani kan babban malami ne na tafsiri duk da yake waɗansu malamai kamar akwai lokacin da ake zargin shi an ce kafiri ne ba musulmi bane saboda wannan lokaci idan ba a son malami sai a hada shi da gwamnati a ce wancan mutumin zindiki ne sai a kashe shi cikin waɗansu littattafai in kana bincike zaka ga an rubuta ai abu hayyan tauhidi ana shakka a musuluncinsa amma in ka ɗauki tafsirinsa tun daga bakara hannati zaka ga tafsiri ne na ahli sunna duk inda yazo mazhaba ta ahli sunna yake karewa da haka mu dai za mu yi aiki da abin da muka gani a cikin littafinsa abin da waɗansu ke faɗa akan shi wannan Allahu a'lamu bihi domin mu abin da ya bayyana gare mu kenan to da haka yake cewa a cikin waɗannan ayoyin na alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli yace akwai abin da ake cewa uslubu taraqqi uslubu taraqqi at-taraqqi shine daukaka an gane ni wato za a taso daga matakala zuwa ga matakala yace to a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala Allah yayi amfani da uslubu taraqqi yace na farko shine al-bukhlu shine rowa mataki na biyu wanda fi shi hatsari wa ya'muruna an-nasa bil bukhl umurnin da mutane kar su ciyar da dukiyarsu kamar da munafiki suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfasu kakka taimaka ma malaman nan saboda kaji suna cewa kaza haram ne kaza haram ne to dan haka kenan yanzu kana dauka yuka ka taka ma cikin ka wai wanda zai ce ma abu kaza haram ne wannan masoyinka ne don ya gwada ma hanyar aljanna an gane yace abu na uku kitmanu ma atahumullahu min fadli koye abinda Allah ya ba su kaga daga wancan sun hau mataki na biyu sun tai mataki na hudu sai to na biyar al-infaqu ri'a Allah shine ciyar da dukiya ba don Allah ba yace to mataki na biyar al-kufru billahi wal yawmil akhir to dan haka duk inda ka zo cikin alqur'ani in ka ji an ka abubuwa guda biyu to ka kalla ko uslubu taraqqi ko uslubu tadalli uslubu taraqqi shine daga wato karami a sai har zuwa babba an gane ni daga wannan a tashi uslubu tadalli shine daga babba a yi kasa to nan uslubu taraqi wato al-bukhl al-amru bil bukhl ina fata an fahimce ni kitmanu ma atahum Allah min fadli al-infaqu ri'a an-nas sannan al-kufru billahi wal yawmil akhir an gane ni da haka imamu al-alusi da yazo shi ma a cikin suratul a'raf sai tabbatar da wannan yake cewa da Allah subhanahu wataala kawo zancen ayoyin ruwa wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصر nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun yace na akwai uslubu taraqqi domin da Allah yace la'allakum tadhakkaruna sai kun wa'aztu to liqaumin yashkuruna sannan ku gode ma Allah an gane ko uslubu taraqqi ne in an kawo wannan sai ai wannan uslubu tadalli wajahidu salatimi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku da rayukanku fi sabilillah wajen ɗaukaka kalimar Allah wanne ne fi girma ina fata mun fahimci annafsu ko al'amwal annafsu rayuwa ta fi tsada domin kai da kanka in an fashi ka tare ka an ka ce da ranka da kuɗi kake so kana ce a ku bar min raina ku ko ba haka nan bane to kuma wai wuri sai Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum to kaga nan anfusahum rayukansu wa amwalahum da dukiyansu kaga nan uslubu tadalli ne daga babba an yi kasa ina fata kun fahimta wannan kaɗan ne daga cikin misalai sun kawo wato malamai sun bin sun nuna cewa irin wannan yanzu zaka bincika cikin alkurani sai ka sun misali misali dubu ko dubu ɗaya da ɗari ko dubu biyu an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra haqiqa Allah baya zalunta gorgodon azzarra waɗansu malamai sun fassara azzarra shine wato tururuwa ana kiranta zarra an gane ni waɗansu kuma yanzu a wannan lokaci mafi yawanci suna cewa azzarra shine wai irin abin da turawa suke bincike na atomic sai a ce zarra kwaya azzarra wani abu da wanda ba a ganin cikin micro ibnu usaymin ya ce a'a mu zarra abin da zamu fassara shi ba wannan ta turawa ba domin lokacin da alqur'anin ya sabka babu wancan binciken ina fata kun fahimta da kyau dan zamanin manzo Allah sallallahu babu wannan microscope ko microscope suke ce mishi ko menene wanda ake bincike har a gano zarra to dan haka in ka ce zaka fassara shi da wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara da shi ba an gane ko wanda suka ce a'a lafuzzan alqur'ani wani lokaci suna daukar ma'anoni da dama tunda alqur'ani kalamullahi wasi' yana da yalwa zai iya ɗauka wannan zai iya ɗauka wannan tunda dama zarrar lokaci zai kai wanda za a gano ta kamar yadda su abubuwa ba a gano su ba ina fatan kuna fahimta ta Allah dai ya kore maka sa zalunci ko gwargwadon kwaya azzarra Allah subhanahu wataala ba zai zalunci ba da haka da za ka yi aiki don Allah wannan motsar da mutane da su yi aiki don Allah an gane ni da za ka yi aiki don Allah da ka samu falala mai yawa Allah ya kore maka sa zalunci saboda ya san komai kuma yana da iko da komai sannan kuma zai iya sakan kawa lunkin balinkin an gane ni Allah ba zai cuce ka ba in ka aikata hairan wallahi zaka hairan in sharra zaka sharra amma wanda ya aikata sharran wallahi bai ganin hairan baiwa ka ɗauki dukiyarka ka ba karuwai baiwa ka kai mawaka makka kana ganin bayan Allah na gari baka taimaka musu ba baiwa kana rabon zakka ka ɗauka ka ba ƴan daudu da kuma mawaka ka bar bayan Allah wanda tsaye bisa ga aikin addini sannan ka tayi Allah shi ɗauki babban matsi shi baka ko Allah shi kai ka aljanna Allah ba zai wannan ba baiwa a ce dan kokowa ya samu kujerar makka biyar hudu goma hatta da mata sai ka ji an ce mata biyar shidda bakwai sun ba da kansu gare shi ina fata an fahimce ni amma kuma a ce yau ga mutane da suke tsaye kan aikin Allah babu wanda ya kula da su sannan ku to Allah ya girma ku kai ku aljanna wallahi duk wanda ya kwada muku wannan ƙarya yake muku kai da kanka ya hanka zuwa tashin alkiyama Allah an kai tambaye ka aka ce ina wanda ya ba dan kokowa mota ina wanda ya ba dan kokowa fili ina wanda ya ba dan kokowa gida kai da kanka kiyama zaka soke kanka amma yanka ce ina wanda ya ba hafizin alkur'ani mota ina wanda ya taimaka ma hafizin alkur'ani ina wanda ya ba da mota ta zuwa wajen wa'azi ina wanda ya ɗauki nauyin karatun alkur'ani a gidan rediyo ina wanda ya gina masallaci zai fito kuma zai fito ba to dan mi can ba kai ka ba da dukiyarka cikin yan kokowa kuma ka jira Allah ya ɗauki aljanna kawai ya saka don karin ma Allah mu tambaye kan mu in ka san kiyama baka son a ce kai ka taimaka ma yan daudu da karuwai da kaza da kaza da kaza dan me zaka taimaka musu sannan kai da kanka ka san wanga aiki da kake wallahi wallahi in baka taimaka ma mutane da Allah ya ce kai da kanka ka san wallahi Allah bai dau yanzu wanda ya taimaka ma addini Allah ya barke dauke ka ya dauki wanda ya taimaka ma addini ya kai shi wuta kai da ka taimaka ma mutane banza Allah ya kai ka aljanna wallahi ka san Allah bai yi wanka dan ko kai kai da kanka ka san ai haka ka san bai adalci ba inna Allah la yuzlimu mithqala إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولا يظلم ربك أحدا ألا بديت تكوى با ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لقمان يتم تنسى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير da haka inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah ba zai cuci mutum gurgudun azzarra ba wa in taku hasanatan an gane ni a wata qira'a ta Imam Nafi' da Ibn Kathir da Abu Ja'far wa in taku hasanatun sai zaman to wato taku hasanatun ta zaman to kana tamma kamar yadda ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa in taku hasanatan sai ta zaman to wato kana naqifan an gane ni in ta kasance kyakkyawa yudha'ifha Allah zai lumka ta a wata ƙira'a yudha'ifha Allah zai lumka ta ninkin baninkin da haka Ibn Kathir da Abu Ja'far da Ibn Amir da Imam Yaqub sun karanta yudha'ifha Allah zai lumka ta ninkin baninkin wa yu'ti kuma zai bada min ladunhu daga wajensa ajran azima lada wadda take mai girma da haka yudha'ifha da yudha'ifha shi yudha'ifha wato fi'ili ne mai alif na da'afa amma yudha'ifha na da'afa sai suka ce duk fi'ilin da aka yi masa addi da shadda ya fi ƙarfin ma'ana don haka limkawar yudha'ifha zai limkata saboda ya faɗi zai limkata daga wato goma an gane ni daga mafi alkhairi daga gare ta zuwa goma zuwa ɗari bakwai to yudha'ifha ya bar sanin abin zuwa ga wajen shi don ya fi ƙarfi don ya ce man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idin aminu a cikin sutun namun man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yuzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun kaga sai ce mafi alkhairi daga gare ta amma a cikin al'an'am sai fassara sai ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha suna da goma ko ba haka ba to kuma sai ya bayyana a cikin bakara a wani lokacin zai kai 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga ɗari bakwai to nan kuma sai ce wato yudha'ifu liman yasha'u yana dimka ba wanda ya so fiye da ɗari bakwai shi kaɗai bar mu kashe sani kun fahimci wannan da kyau da haka sai zamanto yudha'ifha kamar irin matsayin da za a sani yudha'ifha zai limka ta ninkin ba ninkin abin da ya bar makansa Allah subhanahu wataala ya bamu wannan an gane ko yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ko yudha'ifha Allah zai bada lada mai yawa na'am malam karanta mu da aya ta karshe fa kaifa idan jina
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا babban magana Allah ce fa kaifa yaya hali zai kasancewa a za a yi idza ji'na min kulli ummatin bi shahid radda muka zo a cikin kowace al'umma muka zo mata da mai shaida kowane annabi aka ciro shi ya shaida ga mutanensa sannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ce ku yi shaida gare su su annabawan ina fata an fahimce ni kowane annabi an tambaye shi ka isar da sako ya ce ma Allah na isar da sako ko ba haka ba ka isar da sako na isar da sako wa za a tambaya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don su an na karshe su ne al'umma na karshe Allah ya gaya mana kuma manzanni sun isar da sako to tun da su daga sun isar da sako to ku waye ya shaida ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waji'na bika kai ko za mu zo da kai ala haula'i shahida akan waɗannan kana mai shaida akan su wannan misali ne na mai shaida an ka basuwa amma ababen da za su shaida suna da yawa jikinka sai yayi shaida ranar tashi alkiyama yawma tashhadu alaihim aljuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun komai zai yi magana zai yi shaida asa bi anna rabbaka yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha za a yi shaida shi yasa wallahi kasan nan da kake tashi za ta yi magana bangon nan da kake jingina kana aikata banna zai yi magana tabulkin nan da kake zama kana aikata banna wallahi za su yi magana dukkan su Allah zai mutu su yi magana don haka kai hattara wallahi masu polisan Allah yawa gare su yan sanda na Allah suna nan kiwo da kai ta ko ina ibnu mas'ud radiyallahu anhu wata rana hadisi ya tabbata a cikin wato sahih tirmidhi ya shaykh nasiruddin albani ya inganta da wannan hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni yace min ka karanta mini alqur'ani ibn mas'ud sai rikici ka san mal dalibi bai rikici to sai an ce shi karatu gaban malami ne ko ba haka nan bane eh in dai ba wata niyya gare ba ko ko shi na ganin ya kosa yace kawai sai ya ji hankalin shi ya tashi yace ya za a yi in karanta maka alqur'ani wa alayka unzil kuma kai kai ne an kasar kama da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son in ji shi daga wani na da haka ko kana mallami in ana wa'azi in ka samu da baka je bari ta kai ba ai wa'azi to kai ko ka ka ba ai wa'azi Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu taqillah annabi ka ji tsoron Allah to kai ka ha annabi tsoron Allah da haka kai ma ka tsaya ka saurari karatu ba ka cewa ba in ba girman kai ba ko ka ce kai ba za ka saurari wa'azi ba ko ko malamai ba za a ga musu kace ba to su sun yi annabi ya an kai annabi bawan Allah ne Allah ya umurce shi to wani malami ne darajarsa ta kai ta annabi ya ce shi ba za a ga mai gaskiya ba babu shi da haka wannan girman kan ne yasa suka afka cikin bala'i shi dan ya yaudare su yace sai ni fara karatun suratul nisa a wata riwaya ya ce a karanta min suratul nisa a wata riwaya kuma ya ce a karanta min alqur'ani mutlaqan yace ina karatu ina karatu sai ni kawo wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida sai yace fa idza ainahu tagrifani ko a wata riwaya tahmilani sai ga idanun shi suna zubar da hawaye suna zubar da hawaye sai ce hasbukal an ya ishe ka yanzu ya ishe ka yanzu Allah ya gane da mu to ne kamata mu dakanta duk da yake ba mu samu dogon bayani akan wannan aya ba amma ya kamata mu tsaya nan insha Allah ta'ala an yi kusan tsaye da tafsiri kuma azumi ya yi kusa da haka shawarar da muke basuwa ga yan uwa wato lahadi ta kusan ramadan ba za mu samu da mai tafsiri ba da haka ran asabar mai zuwa sai a yi tafsiri ranar lahadi sai a yi tafsiri sai zama to waccan lahadi ta sama mun mai da karatun ta ranar asabar haka ya kamata a yi dan mu huta sai a fara tafsiri a farkon ramadana da yarda Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya haɗa mu gidan aljanna gaba ɗaya wassalamu